Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fusuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazuro Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan zawiya mai albarka zawiyar Maulana Shehu Salahuddin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin Malam Shehu Mansur yau sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da tara ga watan Rabiul Awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. saboda farin cikin wannan wata da maulidi da aka yi wancan sati da wuce a wannan zawiya za a yi marajian abin da aka yi ne daga farko har zuwa wancan lahadi Allah su ba mu ikon sauraro lafiya kuma kamar yadda aka faɗi daga yau idan muke marajian wannan karatu to za mu haƙura mu ba malam na ɗan bashi dama ya ɗan huta sai rabi isani za mu ci gaba satin farko insha Allah za a ci gaba yanzu za mu bar malam ya huta akarmukum Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر من العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا لنا في هذا المحاضر والتعليم في ساتي لنا بالزبع dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai ya haifa ba a yi shi ko dai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi dai da bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuljalal wal ikram
alkalbu
wato bagiran da Allah yake duba a cikin halittarsa
aba ya ki yadda da kowa ya ki yadda da komai illa sai dai an yakuna ya kasance musayyama abun bautarwa khalifa garami ya zama malazincin bege bin nabiyyi ga annabi Muhammadu muhayyama abin ɗimautarwa abitu ina kwana bilaili tinni cikakken dare tun daga isha'i har asuba saharana ba na ko gyangyaɗi marashin bacci munshidan saboda ya rubuta yabo ga manzon Allah da zikirin lazi na ƙi yin bacci ne ba don lissafin kuɗi ko lissafin wani girma ko wani abu ba na ƙi yin bacci ne don ambaton wannan da kattaba hakika rayuwarsa ta yi daɗi kuma ta daɗaɗa ta daɗaɗar bad'an ta daɗaɗar da farkon duniya wa maktama da kuma ƙarshenta sajidul wurka ina mai tsere kekeniya da kurciya wacce su ba suka fi saninta da hakikatul muhammadiyya fihi cikin gaban ma'aikin Allah laili tsawon dare na wa jirati makwabtana a tajirul auliya il muhammadiyyin yawun sun yi bacci wa jafni farmin idanuwa na salmazani sai ka ce in dararo makrama in begen ma'aikin Allah.
munazzimu Ina tsaro sunran lafzi gwalagwalan maganganu da lafuzza fi zikri wasfihi a cikin ambatan sufofin ma'aikin Allah.
fa'atin Kai ma da kake sauraron wannan diwani in za ka faɗa annabi ka kyautata waqtul badri da sufanta wannan cikakken wata suran mu'ulu'i ne munazzama wanda halar Allah ta tsara in za ka faɗi annabi Muhammad ka faɗe shi da kyau kar ka faɗi sunansa kawai ka faɗe shi yadda mai sauraro zai ji wani ni'ima ya ji daɗi sai ra karkarin da faɗin sunan annabi haka muhammadu sai ce abin yabo sama da ƙasa littaful futuwati shi ne mabuɗin dukkan fatahin da muka zana kwanaki fatahin ƙari fatahin mubin fatahin mutlak kowanne kuma ya zuwa ƙur'ani su saboda ka duk fatahi na duniya da na lahira da na gaban lahira duk daga annabi ne dan akwai duniya ne ya yi shi gaban lahira yake ina ne gaban lahira ko akwai shi kwarai da gaske sayyidi shugabana wa khatimu silikir rusli kuma shi ne shikamakin zurin manzanni khatman shikamaki ne muqaddama abin gabatarwa bihi da albarka annabi muhammadu kullu al-anbiya'i dukkan annabawa ala mana lahum suka samu duk abin da suka samu bihi kuma da hasken ma'aikin Allah al-hadratu alamomin Allah guda biyar na hutu malakutu gabarutu lahutu hahutu jinat suka kawata suka kawata da me suka kawata da nafsu da kalbu suka kawata da nafsu da kalbu da akalu da ruhu da suhu wa kirf kai malam ka ji nauyin ma'aikin Allah man wa azma kuma ka girmama shi a zahirin ka ka ji nauyin shi a bayanin ka kuma ka girmama shi a zahirin ka idan babu kiro shi yasa za ka ga mutum yana yi wa annabi gani gani ko kuma a faɗa abu ka ga mutum yana taraddudi yana gani kamar annabi bai kai ba to rashin wukiro ne in ta azumi kowane musulmi yana da shi amma bai da wukiro to shi yin shi yake ga almajiran suke ta to kai wakir ka ji nauyin ma'aikin Allah a bayanin ka wa azuma kuma ka girmama shi a zahirin ka rasulun manzo ne in baka san shi ba bari in gaya ma shi min al-maula wanda izo daga majibincin lamarin bayi wa adamu lam yakun tun annabi adam bai kasance ba wa yabqa kuma zai wanzu rasulan yana manzo da'iman har abada kuma mu'azzama abin girmamawa a idon halitta fa Ko nashatuhu wanda ba sa sani sun san abin girmamawa ne Mhm.
fa nashatuhu kaga ainihin tasowar hakikarin manzon Allah tanziyatul haqqi kar baka dauka daga uwa da uba ne ko daga ƙasa da ruwa a'a daga taskar nan ta Allah da daddiya ta gaskiya ne wahdahu shi kaɗai ya zo duniya ba uwa ba uba kuma ba ƙasa ba ruwa ba kowa ba komai babu ma babu lidhaka saboda haka atana in zo mana qasiman yana mai raba kyautar Allah wa muqassima kuma shi kan shi kyautar ce Allah ibamu eh shi kyauta ce kuma mai raba kyauta fa ayu jami'ir rusli ka ga mu'jizozin dukkan manzanni ayu muhammadin baka sani ba ai mu'jizozin annabi Muhammadu ne fa minhu daga annabi ne ilayhi zuwa ga annabi kullu shanin dukkan tazallin Allah muhammama wanda ke gani duniya baki da ko wani sha'ani da halitta suke yi daga annabi yake zuwa musu فواجب رب العرش kyaututtukan ubangijin al'arshi طه محمد sun tattara ne a cikin ƙarfin Allah abin yabo sama da ƙasa ورحمته kuma shine rahmar Allah a duniya وهو الرحيم kuma shine jin ɗan Allah a lahira أكرم ai ka girma manzon Allah بشير mai albishir ne ga muminai نذير mai gargaɗi ne ga kafirai مبسط mai adalci ne وهو قاسم kuma shine mai raba kyautar Allah جواد mai kyauta ne da abin da Allah ya bashi abin da Allah ce ya baka ba zai danne ba zai baka abin da Allah ya bashi kuma sai in sake baka eh كريم ba haka shi Ibrahim yake yi ba ya baka abin da aka ce ya baka abin da Allah ya bashi kuma ya baka Ba haka ne mana كريم mai karanci wato ma'anar karimu wanda zai ma kyauta ya ɗauki kyauta ya kai na gida kuma ya ma godiya da ka karba shi ne karimu باسط الكسب mai buɗaɗɗen tafi da'iman tafin annabi a buɗe yake annabi zai jinƙe tafi duk abin da ya zo daga Allah zai bayar منعما mai ni'imtar da halitta مكفى shi ne abin kwaikwayon annabawa أمين amintaccen Allah wanda ya ɗauki tazallin Allah وهو kuma shi annabi Muhammadu انتبى abin zagi ne a cikin manzanni حبيب إله الأرض masoyin ubangijin al'arshi ne قد أنوم السماء farkon duniya da ƙarshen ta shi kaɗai ne masoyin Allah in ka so shi shi kenan sai Allah ya so وأبيض kuma annabin nan da kake ji fari ne يستسقى الجمام ana shayar da girgije وجهه wato da farjinin fuskarsa wa abyadu shine ainihin farar azurfan nan يستسقى الجمام inda ake shayar da girgijen samuwa وجهه da samuwarsa da albarkar samuwarsa به da albarkar annabi Muhammadu ليل الجعل ainihin daren jahilci نارا ya wayi gari إذ كان مسلما lokacin da ya kasance abin duhuntawa قلوب جميع الخلق sai ya ce kaga zukatan dukkan halitta أحياها sun rayu da بنوره hasken annabi Muhammadu وألسنهم kuma harsunan halitta أحيا su ma harsunan sun rayu وزكى sai suka tsarkake zatin Allah ta hanyar la ilaha illallah وعظما kuma suka san Allah ta hanyar ma'arifar da shi Ibrahim ya zo da ita Mhm. zuciya ta tsarkaka harshe ya tsarkaka harsuna suka dinga faɗin la ilaha illallah zukata kuma suka kunshe ma'arifar Allah فوالله na rantse da zatin Allah in ji shi Ibrahim ratun fi saniyan ba za ka taɓa samun na biyu ba da ahmada ga annabi ahmadu a ce ga wani na biyu fa ahmadu ka ga annabi ahmadu fardun makaɗaici ne jawharun gawari ne dan yukassama wanda ba a tsaga shi balle a ga wani kamar shi dunkulalle ne shi kaɗai alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan amincinsa ma'al ali har da alayensa sahabil kirami da sahabbansa masu girma nawin nama ma'abota ci gaba a cikin ɗaukaka kullum ci gaba suke ba su sun yi wa fashi amma kullum taraki suke cikin halara ba tsayawa Mhm.
fa in tasaduni sai ce ga aljanu da mutane da rawahanai da sauran dabbobi za su taru su tambaye ni an habibi ce wai sahibul failatu wane ne masoyinka wa sayyidi kuma wane ne shehinka muraddi shugabanka wa taha habibu da sai in ce musu shi ne tsarkin Allah masoyin Allah bal gairu kai ba wani sa ba ma wane ne ma wani sa wa ma in akwai shi ban san shi ba ko wane ne shi ne wama ma wama eh ai ban san wani sa ba wama ko wane ne wani shi kadai na sani khawfi ka ga lokuta na wa sa'ati da sa'o'i na sharaftu duk na juyar da su bi dhikrihi da ambatan annabi Muhammadu salatan wa madhan kaga salatul fati da ma ugulika da nake yi wa madahan da wannan diwani da nake rubutawa minhu ga manzon Allah nake tura su hadiya fasirtu jailama wa hakika waɗannan abubuwa biyu sun mai da ni cikakken wata salatu da yaban Allah sun mai da ni wata faman rama darki sai har ma sai da takai duk wanda ine niyyar ce ni fi siyaqi nabiyina a fagen kaunar annabinmu faqad rama amran bari in gaya masa hakika ya nemo wani al'amari mustahalan wanda yake korarre mara yiwuwa muharrama kuma abin haramtawa wanda ya ce yana so ya kamo ne wurin son annabi to kamar mutumin da yake ya halatta luwaɗi da zina da shan giya da sata da tata Eh, idan ya nemi muharrama Allah ya haramta abu ya ce zai ni Allah ya yi ni shugaban masoya annabi kuma ya ce ni kaɗai ne ba kamar ni to shi kuma ce yana so ya kamo ni to kaga wannan ya nemi abin da aka haramta
kaman rama matal badri in duk ba ku gane ba bari in buga muku misali ga wanda ishe yana so ikamo ne wurin kaunar ma'aikin Allah to kamar dai misalin shi kaman rama matal badri kamar wanda yake so ya shafi jikin wata yawman daidai da rana ɗaya bi azbu'in da ɗan yatsunsa a gani sai yana kaji a ce lafiya a karkar lafiya ai ina so in shafe shi a cewa ya ce wai wata ya ce to Allah ba ka sa'a wa man rama audal amsi ko kuma wanda yake so i dawo da jiya yawman ka zama yau aywa ma ko ya dawo da ƙarshen wata farko to wanda ya wannan zai kamo ni wurin san annabi Eh, ba wai shi ne ba a zai kamo ni ya dawo da ƙarshen wata farko ba wata ya ƙare komai ya tabbata kawai shi kenan sai a ga an dawo sabo an wata a dawo sabo to wanda ya wannan shi kenan sai mun mun yi daidai ke
kaman rama dankal wasi ko kuma in ce kamar wanda yake so ya rikici sabobin Allah ne baki ɗaya aidan kuma tadassadu hakika sabobin Allah waliyai sun yawai da waliyai da annaba sun yawaita fana'i cikin su walakinnahum amma sai dai cewa su duk da wannan fana'atu da suka dinga yi cikin zatin Allah cikin sunafin Allah qad gadaru hakika sun bar wata kafa a cikin wannan fana'i mutaqaddama a bar ciki a wanda ni ne na ciki wannan wuri sun ta kokari sun ta kokari sun ta kokari suna fana'i cikin sunafi sun kasa kaiwa ga zaci sai da na zo sai na ciki wurin Mhm.
فآثرت حب المصطفى sai ce kun ga na zaɓi soyayyar abin zaɓin Allah دون غيره ba waninsa ba ban zaɓi waninsa ba ولو أم كلثوم ko da ko makamin kudubaniya ولو كان مريم kuma ko da makamin jami'iya da gausiya eh na zaba annabi fiye da su ya sa ma shi saboda an raina su aka kira su da sunan mata eh man annabi neman su mata yake nema kawai in ka ga mutum yana neman makamai ya rabu da annabi to mata yake nema a ko a zahiri aka ce ka ga shi ne neman mata ne ya kirje gari ka ga bai da wani daraja to haka a wani da an nuna ya ce ga yana makami yake nema to abun kunya kenan ka nemi annabi shine abun nema kawai فوالله sai ce na rantse da zatin Allah ما في القلب حظ babu rabon wani a cikin zuci babu wani rabo a cikin zuciyata بغيره ga wani annabi Muhammadu فغير رسول الله ka ga rabon wani ma'aikin Allah ليس babu shi a cikin zuciyata لتعلم dan ka sani in baka sani ba yau a gaya maka ashara ila muzmin manzo Allah ya yi nuni zuwa girgije fasala idin ga zubar da ruwa musarmadan tsawon sati guda wa izrama lokacin da annabi ya so maskal ma'i ruwan ya kame amsaka sai ruwan ya kame kama kawai daga kallon shi an masa ilhama kawai yana haɗa ido da girgije sai ruwa ya tsaya
wa inna quraishan sani dai cewa ƙurayshawa ayyabuhu sun nemi su aibata manzon Allah wa saddaru kuma sun nemi su kaskantar da shi sai Allah ya kaskanta su wa shukka lahu sai Allah ya tsaga masa najjawu mabocin sarari sadran cikakken wata mu'azzama abin girmamawa wa buddat lahu shamsun an dawo da manzo Allah rana wa aida gurubiha bayan faduwar ta kaɗan wa iz kazzabu lokacin da kafirai suka nemi su sarrifantar da shi قد أنزل الحق hakika gaskiya ta sauka a محكما bar hukuntawa a kansu وقدم عذابا kai manzon Allah ya rusa rundunar yaƙi برمية كفه da jifan tafin hannunsa a yaƙin Khandaqu ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tabuwarsa dulbulu sai annabi ya tsuguna dulbulu yana gaya mata sai ta tsuguna annabi ya ɗibi ƙasa ta kun tafi ya watsa kowa sai ji kamar shi kaɗai annabi ya watsa a cikin ido da baki da hanci da ido duk suka shiga da ƙasa shi ke nan yaƙi ya tarwatsi فيا عجبا sai Ibrahim ya ce kai malam ka yi mamaki من رميه daga jifan tafin hannun manzon Allah إنها الدماء lokacin da ya rusa taron kafirai قد الله أقاما Ubangiji ya shigar da waɗansu jama'a بنور خوارق da hasken keta al'ada ta dojiyar manzon Allah.
وبالسيف Da takobi ne, جهاد البدر manzon Allah yake shiryar da من كان أدرما duk wanda ibujire ibujewa addinin Allah.
يفيد علوما Manzon Allah na fa'idantar da ilimai فائدات masu ko- wato masu kwararowa masu gangarowa daga halar Allah ومغنما kuma masu wadata zuciya ilimin da annabi ke fa'idantar da su. Wannan ilimai, ilimai wato kala-kala ne ba. akwai ilimi wanda yake annabi ya faɗi duk an rubuta akwai ilimin da har gobe har jibi annabi yana fa'idantar da su wannan ilimai ba a samun su sai da zauki da kashe shi da yaki mutum bai samu shuhudi ba ba zai same su ba shi yasa kake gani shi balarabe da yaga da yi tawassuli ya tawassuli sai ce to sannan shuhudi da zaki wanda ba ya shiya in mutum bai samu kashafi da shuhudi ba to abinda annabi ya faɗi tun shekara dubu da ɗari hudu da wani abu su kaɗai zai sani ba zai san abinda annabi ya ce jiya ba dan annabi ya yi magana jiya to sai ka samu wanda suke da alaƙa da shi sai ka san me ya ce jiya ko kuma ya ce me ya ce yau ko kuma me annabi ya ce ɗazu ma za ƙala ainihin da ya faɗa ɗazu to in baka da irin wannan mutane to ilimai tsofaffi ne a wurinka ka nemi wanda suka san ilimin sababbi don da gaya maka abin da annabi ya ce da abin da yake ciki.
يبيد جيوشا Manzo Allah yana halakar da runduna للضلال ta bata فرمرما mai tarewa wato wato a ramrama wato rundunar kafirai wanda aka yi da wato me ake cewa wani wata ta wasu kama hussein din nan taron dangi to shi ne a ramrama eh annaba ba mai taron dangi in ka ce za ka yi taron dangi sai a turo mala'ika ɗaya ya jefe ku tukuwa
هداه ka ga shiryan manzo Allah فأما الأرض ka ga mai duniya baki ɗaya كرها ko an ƙi وطاعة kuma ko an so فأغب ka ga larabawa وعجم da bai bayi waɗanda ba larabawa ba أرشد الكل manzo Allah ya shiryar da su duka أما ما baki ɗayansu فأتى كان الدين sai har dai addini izo mana والعلم da ilimi والتقى da tsoron Allah ولله شكر da wace godiyar da ake yin ta daga bai ta tabbata للنبي ga ga wannan annabi محكما godiya wacce take dole da duk wanda isan abin da ake ciki dole ya gode wa annabi Mhm.
المسلمون musulmi na kwarai waɗanda suka cire shuruɗu ne wanda suka cika dukkan sharuɗan musul- musulunci وقد صار فينا hakika a cikin mu ake samun musulmi wanda ya cika ka'idodin addinin musulunci to wa kasara fina hakika a cikin mu ake samun irin wannan musulman وعندنا kuma a cikin mu ne aka samu مم، وعندنا أئمة علم kuma a cikin mu ne ake samun shugabanni na ilimi صالحون managarta تخيرما wannan ba dabarar mu bane karamcin Allah ne kawai ya girmama ya mana haka
وفينا kuma a cikin mu ne
مم، فينا رجال kuma a cikin mu ake samun waɗansu irin mazaje صادقون wato wato marigaya su ne kudubai ke eh a cikin mu ne ake samun kudubai duk wannan shi wannan namu da kake gani manyan nan da kake gani mabiyan shi Ibrahim duk kudubai ne duk kudubai ne kana gano wani kudubi ne wani ma kudubi ne wani ma kudubi ne wani kudubi ne sai har afradu ana samu eh ana samun afradu ana samun jami'ai sai har a gawasu ana samu billahi nan a sahibul faidati ne shi sahibul faidati wanda suka zo min ladin adama ila nafsi sura karkashin tutar wilaya ai shi na da su to sai da haka kuma wanda ya ba waɗansu yaya waɗanda yake a karkashin shi wanda suke shi a jikin shi ba zai ba su ba shi yasa nake cewa lalle ya kamata mutum yana cikin dariƙa ya kokari ya san dariƙa da kyau akwai kuwa maganganu za ka ji ana yi sai ka kwata-kwata ba ma ɗariƙa ba ce wallahi saboda dalili majiya ba a damuwa da sanin ai kokari dai a yi ta zan shargi dai ta yin abubuwa shi sa abubuwa da yawa sai ga mutum bai san ko kuma yana jari a kan wani abin kuma ba komai ba ne amma an faɗi sai ga kamar babban magana saboda bai san abin ba har ta kai yana ɗauka ma abin maganganun manya ne bai san inda za a faɗi babba ba su ma zai yi. kuma aka ce mai ta ba zai iya mai ta ba babban maganar an faɗe ta su ma ake manyan maganganu daji ake zuwa a yi su abu ya zuba ba tsani nan naɗe kansa yake da bargo in zai faɗi manyan maganganu ya je ya dinga gaya wa itatuwa aljanu su rika zuwa su ma suna ɗiba da mala'iku suna tafiya da su Mhm.
وعندنا kuma a cikinmu ne aka samu ختم للأقراب shikamaki ga kudubai حبه kai kaddar shehu tijjani كنزا taska ce ta Allah مجسما abin shafewa da asirin manzon Allah shi shehu tijjani ce kanzan mutsar sama shine kuduba wanda wato wato katiniya babba ke ya kamata a matsayin ka na batun jani misali yanzu aka tare ka aka ce maka an ce shehu tijjani shine khatimul awliya kuma qutbul makatum menene bambancin khatimul awliya da qutbul makatum menene khatimu menene katimu kace ne menene bambancin sahibul faidati da sahibul waqti kace ne ai duk shi ne kawai sai wala bayani kenan manya to mu je صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji على عطاء su tabbata musu tsarkin Allah أحمد mafi godiyar halitta وآل da halayensa وأصحاب da sahabbansa kuma yanzu misali kai tarbiya kai ma'arifa sai ce maka menene alu menene sahabi abinda kowa ya sani ba za ka faɗi ka faɗi abinda ba kowa bane ya sani alu alu nabi muhammadin jam'un a tafi mufradin ka faɗi wannan sannan sahabu shi ma to
صراطا tabarki مقوما ni kakke madaidaici حرف الباء to harful ba'i بليت sai yace an jarabce ni بحب المصطفى da soyayyar abin zaɓin Allah yayin da ake jarrabar wani da son kuɗi da son mata da son girma da son abin duniya to ni Allah bai mun haka ba sai Allah ya jarrabe ni da son abin zaɓin Allah الختم kamakin annabawa أحمد mafi godiyar halitta Allah عبد الكون baban kasantattu والأخلاق mabocin ɗabi'un Allah ɗari uku فرعا zahirinsu da ومهتدا kuma baɗininsu هواه soyayyar ma'aikin Allah أتاني ta zai tuni ni قبل أن أعرف الهوى sun kamu in balaga in san me ya san zuciya to bagiran da ake san zuciya to ni a bagiran san annabi ya zauna a wurin jaram
صليت na kone بنيران السياق يا أحمد da wutar ƙaunata ga annabi ahmadu ألست به na rafe da manzon Allah والناس in lokacin mutane في سنة الكرام suna cikin magagin bacci cikin alamul arwahi تمتعت an jiyar da ni daɗi منه daga halaran ma'aikin Allah الدهر tsawon zamani miliyoyin shekaru wala إذ كنت مبتدعا lokacin da na kasance mufrada sai shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga sahabbai yana ce musu siru siru siru sabaqal mufraduna fi gaggawa ku tafi cikin Allah fi gaggawa ku tafi cikin Allah dan waɗansu mutane da ake ce da su mufraduna sun riga ku to gashi shugaban mufradu ne ya ce in kuntum mufrada eh lokacin da nake abun kadaitawa saboda haka abun abun yana bukatar lalle a yi san abun sosai a yi zikiri da shi dariƙa wato fahimtar dariƙa gwargwadon yawan zikiri ne fa gwargwadon yawan zikiri ne in fa ake so kowa ya zama zakir sosai kai zikiri kai zikiri kai zikiri nafsu ta ji sosai ta mutu eh mana kalbu ta ji ruhi ya ji hankali ya ji sannan asirin ruhi ya ji kaba'i ya ji akhfal kafa'i shi ma yaji to daga nan ne zaka ga uwa suna sakkowa daga Allah mala'iku su rika sakkowa kuna tafawa eh mana wa zuwantu sai sai yi gashi mazaje sun matse ni ai wato zuwantu gashi yanzu mazaje sun matse ni في هذا الزمان a cikin wannan zamani mawuyaci وإنني amma ba ku sani cewa ni لفي جيرة wallahi ina cikin tsananin koshi ممن يروم da محمدا duk wanda yace yana so ya samu annabi Muhammadu wato duk mutum da yace yana so ya samu annabi Muhammadu to fa ina ci shi ko da yaro ne sai mana dan laila ta ne wa kullun wa lailahu ka je ka kama lailarka ka ban mintawa mhm ولكنني sai dai cewa ni duk da haka kakku ji na ce ina ci shi ku dauka kamar wani abu ne جليت wallahi na riga na daukaka قبل سباقه sai kafin a halicci kudubai da agawazu da abaradu da dukkan mai da'awar kaunar annabi tun kafin a halicce shi ni na zamani ne kuduhun masoya annabi tsakanina da masoya annabi manyan bujuman kuduban halitta kamar bambancin gausi ne da ani wanda bai san Allah ba sai musulunci zahiri kawai eh kaga akwai tazara yanzu a ce a samu kudubul jayo gausi mai gani har hanji wanda in ya daga kai sai ya ga shimfiɗa al'arshi a haɗa shi da hannun zalla wanda tsara zahirin musulunci ya sani to haka shi ibrahim yake da manyan kudubai sai ma da shi sa'in suka zo gaban zaga kowa sun ka zai so ya yi magana don kar a tsirin sai to
وقد نلت hakika na samu تبريز القرون tserewa tsare kuna لأحمد zuwa ga makami mawuyaci wanda mala'iku suka taƙaita daga riskar shi makamin ahmadiyya makamin ahmadiyya ya fi muhammadiyya wuya da ahmadiyya annabi ya ga Allah da muhammadiyya annabi ya ma annabawa sallah kaga da muhammadiyya ma ya zarce su. ya musu sallah a baitul maqdis da alkabbar muhammadiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sammai bakwai da alkabbar ahmadiyya da ya je halarar sun madana annabi ya je halarar istiwa'i da alkabar ahmadiyya annabi ya je halarar sun madana da halarar da da da, da alkabarsa ta ahmadiyya to da zai shiga wannan wuri shi kenan sai nunin ɗin da ke cikin ahmadiyya sai ta tsinke sai ta faɗo wurin halitta sai mala'iku suka rike mishi da Ahmadu ya ji a matsayin Ahmadu to da zai shuhudin zatin Allah da zai sadu da Allah sai nunin din sai ta tsinke sai ta faɗo wurin kuma la'ika Jibril sai annabi ya ga Allah a matsayin Ahadu eh ana Ahmadun Bilali ne eh to
ولملا kai wai dan ne ma ba zan zama haka bane ne dan ne ba zan zama haka ba وإذ العبد amanta cewa girman bawa إذ ملكه yana samu ne da girman mai gidansa to ni mai gidana annabi Muhammadu to dan na zama shugaban waliyai kuma sai ne shi ma ka manta shi ne shugaban annaba to saboda ni dan na zama shugaban kowa ai ba mamaki الكون halittar Allah zahirinta da ba'inta samanta da ƙasanta gefenta da tsakiyarta baki ɗaya wanda muka sani da wanda mun sani وطوء يميني Ibrahim ce suna ƙarƙashin iko na ne عبدا kamar mun ci shauku ya aka aka haka sai ce abdan a matsayina na hamilul isril azimil a azanil kabirul akbarul makazunil masuni a matsayina na abdul zati da yawa bayan Allah an yanzu misali kawai misalin da nake kawa abin da za ka ina kawo misali ina so in kai tarbiya kai zafi eh kai zafi ka rika gane maganganu yanzu an ce maka abdullahi menene ma'ana abdullahi kai tarbiya abdullahi menene ma'ana sai ce bawan Allah me bawan Allah yanzu annabawa an tambayi mala'ika an tambayi annabi ibrahim aka ce menene sunanka a halara yace sunana khalilur rahman in manya ba dama lalle abin naku aiki a mai yusa mene ne sunan ka a halawa yake suna na kabilin lahi abokin maganan Allah wannan ba dama aka ce annabi yusa kai ba yake ruhun la haka tambaya annabi nuhu ko na biyun lahi haka zo wani annabi Muhammad aka ce mene ne sunan ku a halara sai annabi ya sun ko da kai ka ta ba da amsa ya ka turo gori da ce ana maka tambaya ka ba da amsa an ce mene ne sunan ku a halara yake Allah ban san abin da zan ce muku saboda suna na ma alra'ayi a fili ne ba ma ni ba suna na ma a fili da shi ke nan sai wahayi ya zo daga Allah ya ce ka ce musu Abdullahi Abdullahi ka dunkule a filin gaba ɗaya ka faɗi ce ya ce suna na Abdullahi shi ke na samu ka ce ka gani shi ma bawon Allah ne kawai a da san a cikin ne hamilul ismil azimul a'azam al-kabirul akbarul makazurul matunul kenan shine Abdullahi yasa Allah da ya tafiya da shi yace subhanallazi asra bi abdihi yace bi nabiyi ba ko bi habibi ko kaza yace bi abdihi akwai wani abu a wurin abdan a matsayina na bawan Allah musawwada kuma abin shugabantarwa cikin halitta ala kowa ya shiru aljanu da mutane da rawaharai da kowa ya shiru khalifan Allah zai magana da Annabi Muhammad ya rasulullahi ya ma'aikin Allah warfa shikaiti na miƙo kukana ilaika zuwa gare ka fahali halin da nake ciki ma tara shine wannan hatuhu na dora su alaika a gare ka fatitun nafsa saboda haka sai zuciyata ta yi daɗi turan lokacin da annabi ya bani yanci
musarmada yanci kuma na har abada wato yanci na walita wanda ya kubuta a hannun nafsu da hawa da duniya da shaidan to shine intacce zamaniyat alqulub zamani na ne sakaccen fuska ne ghayru muqaddar ba gurbatacce bane ba mai wahalar lamar duk abin da yake nema a zamani na zaka samu in kuɗi kake nema zaka samu in mulki ne zaka samu in walita ne zaka samu in annabi kake nema zaka samu in Allah kake so ma zaka samu tun daga duniya zaka same shi Mhm.
abuhu ina yammaci abdu ina wayan gari daiman har abada a koda yaushe dan ukammada ni ba na bakin ciki wallahi ba abin da yake damuna
ugadis sabuha ina karin kumallon safe inda afdal mursalin a gaban fiyayyen manzanni cikin halarar shi wa man bi rasulillahi sai bari in gaya muku wani abu ba wai ni ba wa man bi rasulillahi duk wanda ya rate da manzon Allah lam yaktajal mada sai ya ji tsoron duk wani kato ko waye tawalla rasulillahi amri manzon Allah ya ji lamari na wa lam yazal da ya gushe ba yusaiduni yana taimako na dahari tsawon zamani na fasirtu sai na zama mumajjada abin girmamawa tun daga sama har ƙasa ko ina sai an girmama ni saboda tsabar girmama shi ana girmama shi ne ba kan dole ba ko ba a so? a to kana ji kana gani sarauniyar ingila ta aiko da mota ya hadiya ko ya sa ta oho ya ce dole ne malam bayan da za ta yi ko da ta sani ma za ta bayar wa inna atina al ka mustafa sani dai cewa kulawa nan ta abin zabin Allah ainu kimiya shi ne ainihin ilimin kimiyya ma umilhi ruwan gishiri faqad sara hakika ya zama hazban ruwan daɗi ta'awwada saboda da shi aka saba wala na ba'irun zuciyar raƙumi ta yi laushi كان كان صعبا wanda ya zama mai wahalar sha'ani مع ان اسنكيل wato itaciyar dabino ta yi ƴaƴa بعام a shekara guda saboda annabi ne ita fata جيره dofar dabino صار ta zama مسجدا tana fidda kumfa don ma suka ɗauka masu dabara a kai واعتق سلمان an yanta salmanin farisi بشوك حبيبنا saboda ƙaunar da ike wa masoyinmu ولا تتلوها ta ga irin wannan mudiyoyi da za su taɓa ƙarewa ba نوملعة مجلدة ko da zan dinga cika manya-manyan littattafai mujalladai لأن الذي للأنبياء domin cewa abubuwan nan da ke ga annabawa من خوارق na keta al'adu wato mu'ujizozi به da albarka annabi Muhammadu الأرسال manya-manyan manzanni نالها suka samu wannan mu'ujizozi خيرا manzo Allah shine mafificin محشدا abin tarawa falalan Allah muhashshada mujamma'a eh abin tarawa falalan Allah كذاك كرامات to kai ka dauka ya annabawa ne kai ka zaka karamatu haka nan ma karamomi لآل ولاية gama abota walitta ومنه daga manzon Allah ne أنيل ما أنيل aka ba su duk abin da suka ba su ليومدا don su gode wa Allah أيا بر ya makajin halitta يا كافي ya mai isarwa bawa abin da idame shi بجاه نبينا don alfarmar annabinmu ترزق بيتا ka arzuta wannan bawa ما يروم abin da yake nema duniya da lahira وترشد kuma ka shiryar da shi
لتقي عنا kuma ka isar da barinmu وقتنا ka taimake mu ka kiyaye mu الدهر wato tsawon zamani سيدي shugabana جميع الشرور amma an ci shan gobe a kiyaye ko yake da ni a shirin dukkan sharori قد قضيت waɗanda hakika ka hukunta su وعيدا kuma ka ƙarfafa su gare mu ومد صفاتي ya Allah ya Allah kai wasu sojina madadi من صفاتك ka shayar da sojina ne su taka daga sojinka كرمدا tsawon zamani وكمل لإرفاني ya Allah ka cika ilimina na hakika da وإلمي kuma ilimina na shari'a وسددا kuma ka daidaita ni in zama da'iman in ina tare da madubai su sunkuya in ina tare da salikai su sunkuya in ina tare da ulama ulba'i su sunkuya in ina tare da ulama ulzahiri su sunkuya kowa in ya ganni kawai ya ga abin shi kar wani ya ce a yi ta wuri kaza na bi shi a ta ko ina na bi ka kawai Mhm.
وتبصرني kuma Allah ka bude idon zuciyata والمنتمين Allah ka bude idon zuciyar alma wanda suka jingina بإذننا da ɗariƙan mu مناهج حق الحق in ka buɗe idon zuciyarmu ka nuna mana tafarkin gaskiyar gaskiya ذهبا wato matuƙar zamani عبدا wanda yake har abada وتهدينا ya Allah ka shiryar da mu نهج الرشاد tafarki na shirya أئمة mu zama shugabanni أهل ba التقى shugabannin mutanen banza ba mu zama shugabannin ma'abotan tsoron Allah والفوز mu zama ma wato wato shugabanni na ma'abota rabo جندا mu zama runduna مجندا waɗanda suke kansu a haɗe shi ne mu jannada ababen ƙarfafawa mu zama runduna mu zama jama'a waɗanda kansu yake haɗe mu zama jama'a wato runduna a ƙarfafawa صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji على من su tabbata bisa wanda جميع الورى dukkan halitta ومده suka ɗaukaka da shi والسهر da sabansa والآل da أمر alayen annabi Ahmadu حرف الدين harful jini جميع شؤون الكلك sai yake dukkan sha'anin halitta من شأن فيلك daga cikin sha'anin wannan fasihi ne فعيني kaga idanuwa na وكركالي da kirjina وترسي da takaddata ولكلكي da gudan harshe na سلامي alƙalin mana ونكسي da jige na ta wadata قد خدمت hakika na hidimtar da su da بذكره ambatan annabi Muhammadu بذكر رسول الله saboda yawan salatul fatihi lima uglika da rubuta wannan diwani da nake yi shine da zikr rasulullahi yawan ambatan manzon Allah saboda wannan أعلو nake daukaka akan ulama zahiri وأرتقي kuma nake hawa-hawa akan ulama ulbaɗi
جليل annabi mai girma ne جميل annabi kyakkyawa ne خلقه ɗabi'un manzon Allah ذكر ربه alkur'ani ne kawai Eh, بشير annabi mai albishir ne ga muminai نذير annabi mai gargadi ne ga kafirai رب صدق annabi shine ma'abocin gaskiya مصدق kuma abin gaskatawa خليلي ya ku aba- abokanai na wato idanuwa na da kirjina da takaddata da alƙalamina da tawadata su ne abokaina saboda dalili idan dare ya kowa zai tafi je kwanta amma waɗannan suna tare da mu idona yana tare da ni zuciyata tana tare da ni alƙalami na tare da yana tare da ni harshe na yana tare da ni tawadata da alƙalami na suna tare da ni su ne kalilayya abokanaina مرادي ku tafi da ni على حضرة السنا a bisa halar Allah hutu halar biyantawa أقدي amma an ce shi in an kai ka la hutu ne za ka yi sai ce a wurin ne zake so in je in biya لبانات الفؤاد bukace-bukacen zuciyata الممزق a bar kyakkyawa da kaunar annabi Muhammadu.
على
Ala ka sani, ليس شعري da ma dai wannan waƙa ta wannan diwani nawa ya sanar da ni كيف أعدي yaya alƙawari na yake عنده a wurin manzon Allah.
فإن له Domin cewa shi ma'aikin Allah a wurina, نعم فإن له عندي domin cewa ma'aikin Allah a wurina, لآدم والسكين wallahi yana da wani irin alƙawari abin amincewa.
خلقت له Na rantsewa manzon Allah a gaban shi na rantse mishi. Eh ba wai a bacci ba ba. Eh ba kuma a wani wuri ba. Ni da shi yana kallo na ina kallon shi na rantse mai.
بالذات na ce mai billahi allazi la ilaha illa huwa إني ni ilmin ibrahim al-kaulahi masoyinka hadiminka أحبه wallahi ina son ka
ودادا kuma wata irin kauna nake maka lafiyayya wacce ta ratsa jini da farko صفيا tsarkakakkiya فهو نهجي kai manzo Allah shi ne tabarki na a a shari'a وموثقي kuma shi ne wurin da nake hutawa a hakika ta hanyar annaba nake bi in na ji hakika kuma akan gadansa nake hutawa فإنك
fa innaka domin cewa kai ya rasulullahi مهراب الوجود sai ne masallacin halitta ووجهها kuma sai ne alƙiblar masallacin halitta وإنك domin cewa kai ya rasulullahi باب الوصل sai ne kofar saduwa da Allah للمتعقف amma ga wanda kokonto ita shi shi ne masanin Allah duk mutumin da bai ma'arifa ba wallahi cikin shakka yake Allah addini kaf akan shakka yake sai an samu ma'arifa ake samun yakini mutum ibauta Allah baya shakkar ta da shi. amma zai ka zama to Allah ɗin ta mu dace ka ta zuwa wai Allah sa a dace yau an riga an dace kana bacci ku billahi lazi وإنك domin cewa kai ya rasulullahi ختم الأنبياء kai ne cikamakin annabawa ولا يرى نبي ba za a taɓa ganin wani annabi ba بعد المصطفى bayan wucewan abin zabin Allah الكرمي sadauki sai babban mutum sai mana sai naki sadauki babban mutum sai yana faɗi saboda sadaukantaka annabi ma kasusuwan san mulmulallu ne مسيلمة الكذاب kaga musaulaman nan makaryashi حاول كونه ya yi ƙoƙari ya ga ya tafance شريكا kishiya له ga manzon Allah في الأمر a cikin lamarin annabta بعد تمزقه musailama ya yi tsantsar cika baki وربي amma kaga ubangiji na يحق الحق yana tabbatar da gaskiya duk inda take يبطل ضده kuma yana bata kishiyar gaskiya ولو أحد تزندقي ko da ko abota zindiƙanci ساء نور الحق sun ne musu bata hasken gaskiya da bakinsu ba abin da ya dama Allah sai ya tabbata yuriduna an yi ihu an yi ihu nuran lahi bi afwahihim wa yaba Allah illa an yutimma nurahu wa law kariha al-kafirun to haka Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala idan yana so ya aiwatar da abu yana so ya zartar da abu akan wani bawan shi sai isa wani mala'ika halittar mala'ikan kawai ta isa idan mutum ya gani ya mutu sai a ba mala'ikan kibiya mai tafi sai ya rike ya rika bin wannan bawa a baya ko wanda zai dakatar da abin da wannan bawa zai so mala'ikan ya harbe shi ko ba zai jihar ba sai ya zo mutuwa zai gane an sami shi in ya zo mutuwa sai mutu ba imani sai ya sake tsoron shiga cikin lamarin Allah lamarin ba a san da baka sani ba karka shige shi ka bar shi kawai فقد جد hakika musulama ya yi matuƙar ƙoƙari في تحقيق دعواه a cikin tabbatar da da'awarsa ta ƙarya جوده matuƙar ƙoƙarinsa ولكن ربي sai dai cewa ubangiji na طالب shi ne marin jayi a متفيلة bisa duk wani sadauki duk wani ɗan ta'adda an Allah tabaraka wa ta'ala ya bi sai na cewa inna jundana lahumul galibun inji Allah فهو زبد shi musailama kun babban zaci قد زهزه الله كيده hakika Allah ya tafiyar da kaidinsa منافع الخلائق ma'amfanar halitta abinda zai amfani halitta وتبقى sai ta wanzu ترتقي kuma tana ta ci gaba annabi Muhammad kenan amma musailama yanzu ina yake in ka nuna yana kace ka ga jikan musailama wallahi sai ya fasa ma baki amma kana ji kana zai ga wata ya ce ni jika annabi ne kuma kare yake kawai ne annabi ya isa sai sa ake so da mutum ya ce shi jika annabi ne ka yadda Eh, saboda annabi ya isa ne wani ma ya ce shi jikan musailama ne mana Eh, وإن قريشا sadu dai cewa Qurayshawa كذبوه sun nuna musu sarihantar da annabi وقاتلوه kuma su suka ne musu yaƙe shi ba wanda ya yaƙe annabi sun ne musu yaƙe shi shi ne aka tattace su kai aka wuce Mhm.
ومزق سيف الحق sai takobin gaskiya ta cicce ta أهل تفسكي ma'abota fasikanci أباد جموعا manzo Allah ya halakar da rinduna كذبوه ta kafirai waɗanda suka ne musu sarifantar da shi وهربوا kuma suka ne musu yaƙe shi أفاد علوم الحق manzo Allah ya fa'idantar da ilimai na gaskiya كل مصدق amma ba kowa ke samu ba sai wanda ya gaskata shi sai wanda ya yi da annabi yana nan har yanzu kuma yana magana har yanzu to shi zai samu ulumul haqqi amma wanda ke sanin annabi ya mutu yana madina a yanzu abin da aka wadi sai ka dauko littafi ka duba to billahi allazi ba za ka samu ulumul haqqi ba sai ka yi tafsiri ka yadda annabi yana magana har yau har gobe to sannan ka samu ulumul haqqi خلوه kai sun ne musu soki annabi wa azawhu sun nemi su cuce shi mutuwan saboda shishigi wa lam yazal amma annabi bai gushe ba shirkiyan da tausasawa walinin da kyakkyawar siyasa murshidan yana mai shiryar da kullu mubiki duk wanda ya gujewa addinin Allah sai annabi ya tausasa shi fa ya rabbi ya ubangiji faslub bi ka shigar da ni sirata muhammadin tafarkin annabi Muhammadu wa ya rabbi ya ubangiji fansurni ka taimake ni ala kulli mubriki a bisa duk wani mai walƙiyar tsayi duk wani wanda kowa ke tsoron shi duk muhdi ka ga an firgita to Allah ka taimake ni a kan shi eh duk walƙiyar da zai yi ta haɗe shi shi kaɗai wa ya rabbi ya ubangiji akidni ka tabbatar da ni wa fassir qulubana kuma ka buɗe zukatanmu wa sahabi ka buɗe idan zuciyoyin sahabbanmu wa ahbabi ka buɗe idan zuciyoyin masoyanmu wa kullu muwaffaqi sai duk wanda ya gamta jakar shi ma buɗe idan shi Allah in ya buɗe idan shi ne ake so ya gane mu shi ne alamar idan ka ya buɗe ka gane shi Ibrahim Eh, in baka gane shi idan ka je buɗe ba bijahi nabiyil haqq dan alfarmar annabin gaskiya thumma sahabi sannan sahabbansa alayhi salatu salatun Allah ya tabbata gare shi da'iman har abada lam tufassaki salatin da ba a buɗe murfinta a kan hanya in na gaya muku akwai salatin da in kai su tun a hanya za a buɗe amma akwai salatin da in kai sai ta bi tsakiyar halara sai an sauke ta gaban annabi shi zai buɗe abin shi da hannu salatin shi ibrahim ce amma irin salatan mu malam wani salatin ma ko gaban annabi ma sai zuwa in gaya ma Eh, da an yi mala'iku za su rike salatin ma ka rike sai a ce to yaya ne sai a dudduba shi Salatu ya fito daga zuciya mai hasada, ya fito daga zuciya mai cuta, ya fito daga zuciya mai munafunci, ya fito daga zuciya mai girman kai, ya fito zuciya mai kulli. Da shi kenan sai a duba sai a dinga tashi karewa. To karshe sai a ce to kun ga da kowa annabi salati ga shi don an rauna tashi a jefa cikin bahar taubati. Ya yi salati amma istighfari yayi. Sai ya tuba. Shi kenan yasa mai salati bai tabewa. Ko da bai samu kusanci ba to an yaje ne ji abin da yi. to amma idan ka zama tsaf idan zuciyarka babu irin wannan miyagun halaye ka zama tsaf kake shi ke sai ga kullum tana ci gaba cikin halwa tana tsara samun kusanci kusanci da annabi haka ake so.
harfud dal har huddali da aniya kai ku raba ni min salma daga ambaton waini kudubi ne wa laila ko kuna cewa ni gausi ne wa kallila kai kuma ku ra- ku karanta wa kawunan ku tazab wato da'ani ya kuraba ni min salma daga ambatan matan nan mai suna salma wa laila da matan nan mai suna laila Mhm.
wa kallila kuma ku karanta a kawunan ku.
tazakkura rabbatil gadal yawan tunanin mata ma abota gashi mujla abin tutuwa bi dhikri allazi wato abin da yasa nace ku karanta a kawunan ku tunanin mata da ambatan su saboda ambatan wannan da min zikrihi saboda ambatan sa ne آه، شيبة aka karbi tuba على آدم a bisa annabi adamu قبله tun kamun ya zo duniya إذ كان lokacin da ya kasance شرعا ɗa ne ga adamu مع kuma الصلاة baban adamu Mhm.
لذكر الذي na ce ku rabu da tunanin mata ma'abota gashi abin kitsewa da san makamai wato mata ma'abota gashi san makamin walita ka shiga gashi ka dinga wurbi sai ka zama nuka bawo sai ka zama cikin nuka bawo sai ka zama cikin abdalu kana zaune ana kana wawa gido kana kallon saboda sai kana ganin mala'iku ka dinga yin wani duk ku raba kanku da wannan in ji shehu yace saboda ambaton wanda saboda ambatonsa ne aka rubuta sunan annabi adam لذكر الذي na ce ku rabu da mata da tunanin makamai saboda ambaton wanda غيره wato waninsa لم يذكر الحق bai taɓa faɗin gaskiya ko so ɗaya ba banda annabi kowaye mutum bai taɓa faɗin gaskiya ba. in ka ji mutum ya faɗi gaskiya to ya maimaita abin da annabi ya faɗi ne kawai amma ba wanda ya taɓa faɗin gaskiya ko kuma ka ce saboda ambaton wanda Allah bai taɓa ambaton waninsa ba
مدى الدار matuƙar zamani والأيام da kwanuka خير من أرسل manzo Allah shi ne mafi jishin abin aikowa لذكر الذي na ce ku daina ambatan mata da tunaninsu da makamai da hayaniyar banza saboda ambatan wannan da وادية zuciyata تعبو wato take jin daɗi عزة saboda wato take take take bugurowa izzatin saboda farin ciki ta'aru take bugurowa izzatin saboda farin ciki لدى, لدى ذكره a duk sanda aka ambaci annabi Muhammad sai zuciyata sai ta buguro saboda munna wal qalbu wato zuciya ta kuma ta kalbu sara sai ta zama a muqattala wakashiya wato sai in yi fana'i shine malam bukatar sai in sai sai in mutu na yi fana'i ke shi yasa annabi isa ya ce mallam yulad marratayn la yulji malakutus samawati duk wanda ba a haife shi sau biyu ba bai iso shi ta sama ba tunda ubanka ya haife ka ta hanyar uwarka to kai kokari ka samu shehi muraddi ya haife ka saboda a ce ta ma samaniya ka shiga in ba kai haka ba za ka shiga ba sai dai waɗanda suka shiga in sun dawo suna ba da labari da ba da ya baka gani ba bi zikrin ladhi saboda ambaton wannan da khaba jinan aljanna ta yi dadi nasrihi da yaduwar ƙarfinsa wa minhu daga manzon Allah ne ra'ul badri wato wata isa mahaski badran har ya zama cikakke mukammala abin cikawa da hasken ma'aikin Allah falaulahu da ba dan manzon Allah ba la tulfi layadan da ba a samu wani mutum ɗaya a duniya ba fa innahu domin cewa shi ma'aikin Allah la badratu hadha al wallahi shi ne irin wannan halitta iz kana mursala lokacin da ya kasance abin zubowa a ƙasa da aka zubo annabi sai kowa ya fito annabi shi ne irin dama
ولولاه da ba dan manzo Allah ba لا أرضى حياتي da ban yadda da rayuwata ba بلازة sai dai da kiftawar ido فحي kaga rayuwa بغير ba المصطفى tare da almustafa yana numfashi a jikinka ba البدري cikakken wata هملا wulakantacciyar rayuwa kenan a bakin farwa in dai annabi baya nishi a jikinka to mushi ne kai wallahi Eh, me annabi yana nan kuwa me annabi yana nan to shi kenan ka ji magana ta ko ashe ba kai ka fara faɗi ba ka ce wai jiki ba ma jiki gawa ta ji shi to ga shi ashe a bakin shi ka ji kai ma Mhm.
ومن بصفات المصطفى duk wanda ki kwashi sufofin abin zaɓin Allah آل كله kuma ya ladabtar da kansa da su حياة rayuwarsa وموتا da mutuwarsa نال إزا to ya samu wata irin buwaya a مبجلا bar girmamawa معاصر خير الخلق ka ga darajojin fiyayyen halitta غير محصر ba abin ƙididdigiya ba ne ba abin da za a yi kirga ba ne فقل ما قد شئت ka faɗi duk abin da ka ga dama a cikin annabi in ji shehu mai annabi duk abin da ka ga dama ma ƙarshe ta duk abin da ka ga dama ka kul ka faɗi shi فيه a cikin manzon Allah in dai ba za ka ce Allah bane shi ko ba za ka ce dan Allah bane to duk abin da ka ga dama na girma ka gaya masa ya annabi da Allah zo amma shi ya ce kamar duk abin da ka ga dama gashi ka faɗi dai فيه a cikin annabi Muhammad عبدا a matsayinsa na bawan Allah hamilul ismul azimul azimul kabirul akbarul makazunul masuni مفضلا abin fifitawa a cikin halitta فيا ربي sai ce ya ubangiji فاجعلني ka sanya ni لديه a gaban manzon Allah مقربا na hannun dama sai da Allah ka sani ne na hannun dama a gaban Annabi Muhammad وصحبي shine abin kusantawa وصحبي da ni da sahabbai na su ma ka sa su zama na hannun dama وأحبابي masoya na ma Allah ka sa su zama na- na hannun daman Annabi Muhammad ومن كان مصلى da duk wanda ijo na fasit din shi da ni shi ma Allah hada shi da Annabi Muhammad وتجعلنا ya Allah ka sanya mu أئمة mu zama shugabanni للمتقين ga masu tsoron Allah إلى أبد الآباد har abadan abada ya zama mu ne shugabannin masu tsoron Allah شيبا wato mu zama saiban kamar ruwan sama مرسلا abin jerantawa ولين Allah ka tausasa شكور الماردين zukatan masu tsaurin kai وفجها Allah ka rusa su وقوي Allah ka ƙarfafa يقين المتقين yaƙinin masu biyayya ga manzon Allah ذوي العلا ma'abota ɗaukaka وأغني Allah ka wadata فقير المنتمين duk talakan da ijin gina بإذننا ga rundunar mu wato ɗariƙan mu kenan duk wanda yake talaka ne talaucin nan na zahiri da na baɗi akwai talauci wanda yake na zahiri ne wanda za a ga mutum bai da kuɗi bai da rigar sawa bai da gida bai da ah, abin hawa bai da abincin da zai ci wannan talauci ne mai sauki akwai talauci na baɗi za a ga mutum cikin wadata sosai amma ba Allah ya zuce shi wannan shine matsiyacin matsiyacin talauci ya kai inda ya kai kenan saboda ka in Allah ya cika zuciyarka to ka gode Allah wata rana wani wali ya ga wani kuturu akan dutse gashi makaho gashi gurgu gashi kuturu yana ta addu'a yana Allah ka ba sauran mutane lafiya kamar yadda ka ba ni lafiya Allah ka ba sauran jama'a lafiya kamar yadda ka ba ni lafiya sannan wani ya ce kai malam da Allah ya Allah ya baka lafiya sai hawan lafiya ne da kai sai shi ta ba da la sai murmushi ya ce wallahi da Allah ya ba sauran mutane lafiya kamar yadda ya ba ni lafiya da duniya ta zauna lafiya ya ce zuciya ta ba komai sai Allah ne zuciya ta ba komai sai Allah kuma duk wanda zuciyarsa ta zama ba komai a cikin sai Allah to zai ci abinci ko daga karkashin al'arfi ko baya sana'a abin da zaka gani da yawa ammawa da yan abin nan ahalul lahi manya sai ga ana zargin za ta ai wani sana'ar ne wani ai kaza ai wani tara mai kuɗi aiki ai wani kaza aiki an rasa ne yake yi ta cin abinci sai ta kaji kaji kaji wanda zuciyarsa ta zo ba komai sai Allah dan ya ta kai annabi da kansa ya faɗi yace in ba dan mata ba da maza in sun daga hannu sai su karbo abinci daga al'arshi mata ke bi da hannu kan ko ya mu da ka daga ruwa da zuke shi to Allah ya kiyaye ونجي ya Allah ka tsiratar da جميع المؤمنين dukkan mu'minai من ابتلاء daga dukkan jarrabawa تقفيهم ya Allah ka hawhawar da su يا ربي ya ubangiji بالشكر kai ma almajirai na taraki ta hanyar shukuru دائما da'iman a koda yaushe an gaya mun faɗi cewa shukur din nan shine ƙarshen ƙofa wanda ƙarshen zamani babu wata ƙofa wacce take a buɗe sai babu shukuri ƙofar godiya ga Allah sannan shi Ibrahim ya ce Allah ya wa almajir dan shi dan kansa ma da ya gane cewa yayi wala ta jiwa wala ta jiwa aksara da shakiri zai je bakin ƙofar godiya ya zauna ba zai bari a gode Allah ba sai Ibrahim kuma ya ce to Allah duk abin da shedan zai yi kar ka bari almajirai na su zama wato ba ta kakka bari almajirai na su shigo ba ta hanyar godiya ba.
فإنك Da sai na ka cewa kai مجد العاجزين kai ne mafakar gajiyayyu مجللا abin girmamawa.
يا ربي Ya Ubangiji يا من جنده ya wanda rundunarsa غالب su ne marin jaya الدار a koda yaushe.
ولو توفت آراؤه Ko da ko ana ganin kamar ra'ayinsu ya yi rauni يا مؤملا ya matattarar guri baki daya.
لك الحمد Godiya na baki ya tabbata gare ka.
والشكر Godiya na gabbai ya tabbata gare ka.
المسترمد Wanda yake a koda yaushe دائما har abada.
من يرجع إليك Duk wanda kira ce da kai ya dogara gare ka ya mai da lamarinka gare ka.
ولم يخشى to ba zai ji tsoron komai ba a wannan duniya توكلا saboda tsabar tawakkali ga Allah صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji على طه su tabbata bisa tsarkin Allah أحمد mafi godiyar halitta وآل da alayensa وأصحاب da sahabbansa ومن كان da مرسلا duk wanda ya zama abin aikowa alhamdulillah to masha Allah haka kadare ni gidan Allah saka yana alkhairi Allah ya kan iyayenka da manyan kakannin na naka wannan kakan arzima da rage ubangiji Allah ya musu gafara Allah ya kafa dukkan ayyukan su kai wanda kuke tare da shi yan uwa da mu eh san ku su fatasa Allah ya kara muku biyayya Allah ya albarkace mu mu da ku gaba kida Allah ya albarkace ku mu da ku baki daya Allah ya albarkace ku mu da ku baki daya Allah ya muku sakai da alheri kare masa biyayya ku kare musu addu'a Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara muku da ku da shi fahimta jahi maulan rasulullah sallallahu alaihi wasallam da maulan mu sai jani da shehu ibrahim kuma muna tunatar da ku cewa za mu rufe wannan karatu na lahadi da muke yi har zuwa cikin rabi'u sani domin shi ma malamin samu ya dan huta saboda uzurori sun muke wa a cikin wannan wasu Allah ya kara haƙuri kuma Allah ya kara muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya kara muku haƙuri kuma in ta haƙuri mu da ku ba wai muna so bane ya zama dole mu bashi dan isra mu cikin daɗi shi ma domin shi jiki na so ya huta kwakwalwa ita ma tana so ta ɗan huta a wani lokaci wannan shi ne muka ga a sun ya kamata a sauka ni shi ne kada isa muka ba da wannan shawara sai a yi haƙuri don wasu za su so ba amma kuma aka ce ana yi ne don ya samu lafiya za ku ji daɗi kan fatiha da salatul fatiha والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والى العزيز وهو ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين